بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما لهيك cewa um, وينبغي لأهل العلم ko Allah yuzilla nafsahu bit-tama'i fi ghairi madma'in abin da yafi dacewa yafi kamata ga mazuwa ilimi kowane ɗaya a cikin su kada mutum ya kankan da kansa ya wulakantar da kansa ya kaskantar da kansa shine Allah yuzilla nafsahu bit-tama'i da sanya tsammani fi ghairi matma' a cikin wurin da bai kamata a yi tsammanin ba kasan wani lokacin mutum zai daina tsammanin wani abu da da da a wurin da ma babu shi kwata-kwata ba shi kaje kaje kaje kaje kaje kana neman wuta a kogi na za ka same ta wai ta harraza amma fihi madallatul ilmi wa ahlihi sannan mutum ya kiyaye dukkan abin da yake akwai kaskantar da ilimi da ma'abota ilimi wa ya kuna mutawazi'an ɗalibi ya zama mai tawazu'i da kankan da kai wa tawazu'u baina takabburi wal mazallati wal iffati ya zama mai tawazu'i da gangan da kai tsakanin girman kai kada ya girman kai kuma kada ya kaskantar da kansa kuma wal iffati da kame kanshi malam ka san akwai wani tawazu'un ma zai zama kaskanci ne kuma ko ba ga bane ba eh yanzu misalin an je kai wai malami ne mai tsoron Allah da takawa an je taro duk mutane mashaya giya ne da waye hanya ta zo wucewa an zo wai kai kana tawazu an ce bismillah ka wuce a sai ka tura dan giya yanzu wannan tawazu ne shirme ne wannan ai akwai inda za a zo a wulakantar da kai saboda ilimin da kake dauke da shi suke wulakantar da kai dan kai mai ilimin addini ne sai ka zo ka bisa aka suna ta janka a ƙasa wannan ya dace sai ka ɗaga matsayinka don ka ɗaga darajar ilimin ba a yi wa ma'abuta ilimi irin wannan a yi rafu zalika fi kitabil akhlaqi ana gane waɗannan a cikin littafai da suke magana akan akhlaq ɗabi'u an shada ne shaikhul imamul ajallu al ustadu rukunul islami kenan su ba haka suke girma malaman su haka shi za ku jin kalmomin kamar suna ba ku mamaki malamin sai yake faɗa yake yaban malamin sai yake gaya ma al-imamu al-ajallu al-ustazu rukunul islami al-ma'ruf bil adib al-mukhtari malamin sa ne da yake yaban sa haka babban malami shugaba liman jagora sannan kuma rukunin musulunci ma mana da ilimin musulunci ma ya zauna in yi mana ai ba laifi bane dan yayi mai taskiya din kai ma yanzu zaka je makaranta ba ana wata siya ba ko ba ma haramun ne wala tuzakku anfusakum kace kai wani irin mutum ne kai an ce ma malamin sisi rahimahullahu ta'ala shi'ran li nafsihi ga abin da yace inna tawadu'a min khisalil muttaqi wa bihi at-taqi ila al-ma'ali yartaqi wa min al-ajib ujub man huwa jahilu fi halihi ahuwa as-sa'id am ash-shaqi am kayfa yuhtamu umruhu aw ruhuhu yawma altawa mutasaffilun aw murtaqi والكبرياء لربنا صفة به مخصوصة فتجنبها واتقي فتجنبها واتقي كاجيش إن التواضع من خصال المتقي كاجا تواضعي كان عندك أنا تكين تبيئو تادا نمي تقوى الله يبام وبه التقي إلى المعالي يرتقي ده شيني التقي شيني فائلنك التقي من تقوى bihi yartaki ilal ma'ali kenan da shi ne zai ɗaukaka ya zo manto yana high table zai je sama kenan ilal ma'ali yartaki wa bihi taqiyu ilal ma'ali yartaki da shi ne mai takawa yake ɗaukaka wa min al ajaibi ujubu man huwa jahilu abun mamaki wai jahili ya rinka girman kai wa min al ajaib wato abun mamaki ujubu man huwa jahilu wato jahili ya rinka girman kai wato abun tausayi ma da bakin ciki kaga mutum jahili ne amma yana ta kumbura a titi fi halihi akan halinsa na jahilci a huwa sa'idu amin shaqi bai sani ba dan wuta ne ma ko shi ko dan aljanna Allahu alam ko kuma ka ce wa min al'ajibi ujubu man huwa jahilun fi halihi yana daga cikin abin mamaki ko wanda ya jahilci halin da yake ciki halin da kake kana cikin jahilci a huwa sa'idu am shaqi dan aljanna kake ko dan wuta abin mamaki ka zo kana girman kai kai da ka jahilci halin da ma kake ciki am kaifa yuktamu umruhu aw ruhuhu ko ta yaya rayuwarsa za ta cika ko yaya ransa ru- umr rayuwa ruh rai yawmal tawa ranan da ya mutu aka nade shi mutasaffilun aw murtaqi a ƙar yake ko a sama a ƙar jahannama kasan wuta tana ƙasa murtaqi sama kuma aljanna kai baka sani ba ya zaka zo kana girman kai wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi kaga girman kai sifar Allah ne fa al kibriya'u izari ridai wal azamatu izari faman naza'ani fi wahidin minhuma qasamtuhu manzo Allah Allah ya ce manzo Allah ya ce manzo Allah yana faɗa a hadisul qudsi da jiji da kai da isa wannan riga da wando ne nawa misali ne ake bamu duk wanda ya jayayya da ni a cikin ɗaya daga cikin wannan wallahi sai na karya shi wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi makhsusatun wannan abu ne da yake banci Allah shi shi kadai fatajannabaha wattaqi ka nisanci girman kai da nuna isa ka ji tsoron Allah إن التواضع إن التواضع من خصال المتقي وبه التقي إلى المعالي يرتقي ومن العجائب عجب من هو جاهل في حاله أهو السعيد أم الشقي أم كيف يختم عمره أو روحه يوم التوى متسفل أو مرتقي والكبرياء لربنا صفة به مخصوصة فتجنبها واتقي الله ياي الله ياي gaskiya قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لأصحابه to ga Abu Hanifa da almajiransa yana gaya musu azimu ama'imakum Allah jigan Abu Hanifa yace ku daura rawani dirka dirka ku sanya manya-manyan rawani shine maganin jahilai don su dauka kurin kuna tafiya don ya ganka da hula irin tasa ya dauka daidai kuke azimu a ma'imakum ku girmama raunan ku wa wasi'u akmamakum kuma rigunan ku ku daina kananan riguna ku sa riguna masu manya-manyan hannun riga shine akmam ka san alamar wato alamar du'a da ada alamar malami za ka gan shi da riga mai hannun rigar falo-falo manya-manya sannan da katon rawani kawai kar ma mutane su dauke kawai da kai da su duk ɗaya ne ba akwai bambanci in ji abu hanifa wa inna ma kana zalika li Allah yustakhaffa bil ilmi wa alihi mala yace abu hanifa ya faɗi wannan ne saboda kar arena shine yustakhaffa kada arena ilimi kuma arena masu ilimi ba shi yasa ma malamai suke cewa bai halatta ka sa rigar malamai ka shiga kasuwa ba ka je ka daura uban rawani ka sa riga mai manya manyan hannun riga wannan ai alamar malami ne kar ka je a maragi tunda kai ba malami bane amma shi malami ne yaje da rigarsa an san shi an masa ragi ba laifi kaga kai ta dilisi kenan ne ba su ba وإنما قال ذلك لا لا يستخف بالعلم وآله وينبغي لطالب العلم ينا دكيو غمالمي غطالب علمي كاجكو أن يحصل كتاب الوصية كان يملي تاب أن الوصية التي كتبها أبو حنيفة إن شاء الله أنا أنا كان نيمو منشي وأنا لتافي أبو حنيفة يربط كتاب الوصية يربط تاني غواني ليونس ابن خالد السمتي da wannan bawan Allah ya rubuta rahimahu Allah ta'ala inda rujui ɗalibinsa ne ila ahlihi ɗalibinsa ne ka an gane ko yayi karatu Yusuf ibn Yunus ibn Khalid Samti yayi karatu ya gama zai koma gida gurin iyalinsa Abu Hanifa ya rubuta mai kitabul wasiyya kaga malamai wai da an kai karatu kai riga karatu sai a ce bari a baka tsaraba tsarabar ba ta kuɗi ba sai a baka a maka rubuta ma ilimi kai kaza ka daina kaza kai kaza ka daina kaza wannan din sai ya zama wani littafi kuma da duniya tana karanta shi to mu yanzu dalibin ya tafi ya zo tafi aka da shi da bulugul marami sai ka duba renin wayo wai na zo irin sallama ya dauki bulugul marami ya bani ko kace da shi zawo da kallahu taqawa amma bai yadda ba sai ya ga an bashi wani abu mai dan kauri ya ce ya jirhu man ya tulubuhu mana ce duk wanda ya nemi littafin zai same shi muna nema Allah ba mu wa kan kana ustazuna shaykhul islam burhanul a'immati ka ji ko malamin shaykhul islam wannan fa dukkan bene burhanul a'imma hujja na ma- na limamai shugabanni shine ali ibn abi bakar qaddasallahu ruwahu al-aziza Allah ya tsarkake ransa mai kar- mai- mai- mai albarka mai girma amara ni bi kitabatihi inda rujui ila baladi ya umarce ni da rubuta shi wato wato inda yayin da zan koma zuwa ga a- a- a- ila baladi zuwa gari na wa katabtu na rubuta wala budda lil mudarrisi wal mufti fi mu'amalatin nasi minhu wato ba laifi- ba makawa dole ne ga mai karantarwa da malami mai bada fatawa ya mu'amalanci mutane da irin wasiyoyi da suke cikin irin wannan wato littafi din Allah kai malam ce faslun wannan fasali ne ikhtiyari ilmi wal ustadi fasalin da yake magana akan muhimmancin zaben ilimi shi kansa da zaka yi wal ustadi da malamin da zaka yi karatu wa shariki da abokin karatu a shana zaben abokin karatu ma wasabati da tabbata kuma akai yambaghi li talibil ilmi ya kamata ga ɗalibin ilimi an yaktara min kulli ilmin ahsanahu kowane ilimi ya zaɓi wanda ya fi kyau mimma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hali irin ilimin da zai iya buƙatar sa a lamarin addininsa a wannan hali a take thumma ma yahtaju ilaihi fil ma'ali sannan kuma ilimin da zai iya buƙatar sa a- a lahira فيقدم علم التوحيد والمعرفة كاتكو سيقبات علم التوحيد لسنة الله ويعرف الله تعالى بالدليل دن يسن الله دليل فإن إيمان المقلد saboda imanin muƙallidi mutumin da yake taƙalidi yake yi na imaninsa kwaikwayon wani yake ba karatu ya ba wa in kana sahihan indana ko da yake mu a masaban mu mu a wurin mun mai littafin yayi yayi din imanin muqallidi yayi lakin yakunu asiman bi tarkil istidlali sai dai zai zamanto asiman mai sabon Allah ne saboda ba zai iya kafa dalili akan imanin nasa ba ya kamata a ce kai imani ba za ka iya kare imanin ka ba duk wanda ba zuwa makaranta wallahi ba zai iya kare imanin shi ba wa yaktaru ah, al-atiqa dun al-muhdathat kuma in zai zaba din ya zabi wato abin da yake da dadde tsoho ba sabo ba ko karatu ne ka samu littafan tsofaffin malamai na zamani na zamanin da magabata banda sababbi sababbi qalu sun ce alaikum bil atiki wa iyyakum al muhdathat ko dai ku ku na hore ku mun hore ku da rike tsohon abu da dadde tun na da salaf kuma ku nisan cikin kirarru abubuwa wa iyyakum an tash wa iyyaka an tashtaghala bi hadha al jadal kai dalibin ilimi ka daina shagaltuwa da wannan jayayya shine jadal shine bahaushe ce jidali allazi zahara jidali da musu a addini da ya bayyana ba'dan qiradil akabir min al ulama bayan manya manyan malamai shine al akabir sun sun kau sun kare shine inqirad zamanin su ya kare ya wuce fa innahu yub'idu taliba an fiqhi musu a addini dalibin da yake karatu dan ya je ya musu wallahi wannan zai nisantar da mutum daga fahimta shine al fiqh wa yudayyu al umr kuma yana tozartar da rayuwa wa yurisu al wahshata wal adawa ilimin da zai sa ka rinka yin musu yana gadar da alwahsha ka ji ka kana zaman kadaici da bakin ciki shine alwahsha shine al a, a, wato wato alhammu kenan wal adawa zai saka kuma gaba da yan uwanka wa huwa min ashrati sa'a kuma yana daga cikin alamar tashi alkiyama a rinka neman karatu dan musu da jayayya wartifa'u ilmi wal fiqh da kuma daukewar wato ilimi da fiqhu in dai ana wannan to alama ne na cewa ilimin zai tafi kuma fahimta za ta fi kada wara da fil hadisi haka yazo a cikin hadisi wa amma ikhtiyaru al ustadi amma zaben malami fayanbaghi an yaktara al a'lama wal awra wal asanna malam idan zaka nemi malami ka nemi malamin da yake masani kar ka nemi jahili kana karatu a gurin wanda shi kansa bai fahimci abin ba wala aura mai tsantseni kar ka nemi malamin yaki duniya yaki taho yaki taho yaki halal yaki haram wal asan kuma yana da kyau ka samu mai shekaru dattijo karatu a gurin dattijo saboda an dade ana gogawa كما اختار أبو حنيفة حماد بن سليمان رحمه الله تعالى بعد التأمل والتفكر كما يدى أبو حنيفة دي ذو زابا مالمي سيزا حماد بن سليمان باي تأمل يا نوركنا والتفكر باي يا تناني وقال سيتي وجدته شيخا وقورا حليما صبورا أبو حنيفة يتي ناسا محمد بن سليمان دتيجوني malami dattijo mai natsuwa shine wakur daga wakar ne haliman mai juriya saburan ga haƙuri waƙala sabattu inda hamad bin suleiman fanamaitu abu hanifa ya ce na tabbata a wajen malami na dattijo mai haƙuri da juriya ga ilimi na tabbata a wajensa fanamaitu ni ma sai na girma na ƙaru na samu ilimi ala rahimahullahu ta'ala ya ce samitu hakiman min hukama'i samarkandal ya ce na ji wani mai hikima cikin masu hikima cikin masana alhukama akwai masu hikima masu magana da hikima cikin masu hikima na wato samra kandal yana cewa sunan gari ne inna wahidan min talabatil ilmi shawara ne wani cikin ɗaliban ilimi ya nemi shawara ta fi talabil ilmi akan neman karatu wa kana aziman ala zihabi ya ɗauki azama aziman ya yi niyya kenan zai tafi ila bukhara zuwa garin bukhara li talabil ilmi dai neman karatu wa haka da sai ce wannan shine ya dace yan bagi an yi shawira fi kulli amr yana da kyau duk wanda zai je karatu ya nemi shawara akan komi ma fa inna Allah ta'ala amara rasulahu sallallahu alaihi wasallam bil mushawarati saboda Allah ma ai ya umarci manzon Allah da ya shawara fi kullil umuri a cikin komai ballanta kai dalibi mai neman karatu ko littafi zaka karanta ko zaka koyar da ɗalibanka ka nemi shawarar malaminka walam yakun ahadun aftana minhu yace wallahi ba wanda yafi wannan tin hankali shine satan wa ma dalika amara bil mushawarati ba wanda ya kai manzan Allah hankali ko amma duk da haka Allah ya umira bil mushawara an umarci shi shawara wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah wa kana yushawiru ashabahu fi jami' al umur annabi yana neman shawarar sahabbai a cikin komai hatta hawaijil baiti hatta wallahi hawaijil bait bukatunsa na gida sai nemi shawara qala aliyu karrama Allah wajahu Aliyu ya faɗa wannan yana daga cikin irin zalla ta wasu malaman da suke faɗa karrama Allah wajahu abin da ya fi dacewa shine a ce radiyallahu anhu kun gane sai ku rubuta radiyallahu anhu shine abin da malamai suka faɗa babu lokaci da mun yi bayani ma halaka mur'un an mashura Aliyu ya ce ba wanda zai halaka inda yana shawara kila annasu rajulun wa nisu rajul an ce mutane mutane ka raba su akwai mutum cikakke akwai nisu rajul rabin mutum wala shay akwai wanda kai ba komai bane ba ma annasu rajulun kaga ɗaya kenan nisu rajul akwai kuma wanda rabin mutum ne wala shay akwai wanda kai shi ba shi bai ma kai mutum din ba fa rajulu kaga namiji cikakke a cikin mutane mallahu ra'ayun sa'ibun wa yushawiru mai tsayayyen ra'ayi shine ra'ayi sabi'un sa'ibun ra'ayi na daidai kuma yana yin shawara wannan shine cikakken mutum yana da ra'ayi kuma yana shawara to waye ne su rajuli rabin mutum mallahu ra'ayin sa'ib wanda yana da ra'ayi din walakin la yashawiru sai shi tsaye sa ba shawara to wannan rabi ne au ko kuma yashawiru walakin la ra'aya lahu yana shawara amma bai da ra'ayi shi zai je nemi shawara amma bai da wani abin da ya zaba a rayuwarsa wala shay'a to waye wanda shi ba komai bane ba ma man la ra'aya lahu wala yashawiru bai da ra'ayin ba ya shawara wannan mutuwa kenan to sai mu dakata anan saboda lokaci abinda muka faɗa ne daidai Allah ka ba mu lada na kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya mana afuwa mala yake cewa qala Ja'far as-Sadiq radiyallahu anhu li Sufyan as-Sauri Ja'far as-Sadiq ya faɗa wa Sufyan ibn Sa'id as-Sauri shawir fi amrika alladhina yakshawna Allah ta'ala ka rinka shawara a cikin lamarinka amma ka rinka shawara da masu tsoron Allah wannan yana nuna mana idan ɗalibin ilimi zai shawara to ya nemi masu takawa ita shawara fa ka da- ka tantance wanda zaka shawara a gurin saboda in ka je ba ka sa ba sai ka je ka fada hannun wanda zai halakar da kai wa talabul ilmi min a'la umuri neman ilimi yana cikin abubuwa madaukaka wa as'abiha kuma yana cikin abubuwan da suka fi komi wahala sa'ab as'abiha sa'ab fa kanat al mashuratu fihi ahamma wa aujaba da ka shawara a neman ilimi sai ya zamanto yafi komai muhimmanci kuma ya zamanto wa yafi wajibci akan komai qala al hakim hakim yake cewa idza dhahabta ila bukhara idan ka tafi bukhara la ta'ajjal fil ikhtilafi ilal a'immati kada ka yi gaggawa wajen zuwa sassabawa zuwa gurin malamai ka je nan ka je nan a'a wamkus shaharaini ka dai zauna a garin wata biyu hatta ta ta'ammala sai ka yi ta'ammuli ka lura ka bi a hankali wa tahtara ustadan ka zaɓi malami idan ka je duk garin da ka je neman karatu kada kana zuwa kurin ka tafi gurin wani malami ko ka je can ka je can a zauna wata biyu ka dan rinka jin ra'ayukan mutane kana bincike fa innaka idza zahabta ila alimin in ka tafi gurin wani malami wa bada'ata bis sabqi indahu ka fara karatu a wajensa shine as-sabqi indahu ka fara rigingeniyar neman ilimi rubba ma la yujibuka tunda kayi gaggawa ba mamaki kana zuwa tunda gaggawa kai ka je ka ga bai burge ka ba la yujibuka darsuhu kaga darasin sa bai kayatar da kai bai dace da kai ba fa tatrukuhu kaga sai ka zo ka bar malamin wa tazhabu ila akhara kuma ka dada tsallakawa ka tafi gurin wani malamin fala yubaraku laka fil ta'allumi in kana wannan ba za a yi ma albarka ba ma'ana wannan irin dalibai kenan yau yana karatu a gurin wannan malamin sai ya daina kuma sai ya tsallaka ya tafi can ba wai wanda yana yi a nan yana yi a nan yana yi a nan wannan abun yabo ne amma wanda ya zo ya fara a can sai ya tsallaka ya ji wani sai ya daina kuma sai ya tsallaka sai ya wannan to irin wannan ɗalibai Allah baya musu albarka a cikin karatunsu ka rike malamin ka ka fa'idantu da shi sosai idan ka gama samun abin da ke tattare da shi kaga sai ka bar garin ka tsallaka kai wani wurin فتأمل شهرين في اختيار الأستاذ كالورا كنطو وتا بيو دين زابن مالمي وشاور كي شاورا حتى لا تحتاج إلى تركه هر يكي غبذاك بقاتي واتو برن سبا والإعراض عنه كو كود كي دبرن سبا فتثبت عنده أنا سوك تبت أو جمال منك حتى يكون تعلمك مباركا حتى كراتنك إذا ومي البركة كدالب إلم وتنتفع بعلمك كثيرا kuma za ka amfana da iliminka da yawa tunda ka samu sabati wa alam ka sani anna sabra wa sabata hakuri da tabbata aslun kabirun fi jami'il umur wanda asali ne mai girma a cikin dukkan al'amura gabaki daya walakinahu azizun sai dai abu ne gaskiya kaɗan ne shine aziz kaɗan ne wanda yake samun haƙuri da tabbata ba shi yasa kullum abin da ake abin nan za ga ɗalibi in ya fara karatu da ya fara sai ya tsallaka duk bayan shekara ɗaya in ka zo za ga ɗaliban da aka fara da su da farko ba su bane wasu ne sababbi to shi yasa Allah baya sa albarka a cikin karatukan da ake da haka dai ɗalibai wajibi ne a rinka samun sabati a cikin neman ilimi Allah ba mu sabati yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya idan ba ku manta ba mun tsaya ne akan faslun fi ikhtiyaril ilmi ko ka zabi ilimi wal ustadi da malami wa shariki da abokin karatu wa sabati da tabbata muka yi ta bayani yanzu yau za mu tashi akan baitin nan likullin ila sha'awil ula harakatu walakin azizun fil rijali sabatu likullin ila sha'awil ula harakatu walakin azizun fil rijali sabatu likullin ila sha'awil ula harakatu ma'ana likullin kowane mutum kowane mutum zuciyarsa tana karkata izuwa ga samun ko neman samun matsayi madaukaki ne sha'awil ula kowane mutum zuciyarsa tana karkata izuwa samun matsayi madaukaki shine fasarar likullin ila sha'awil ula harakatu kowace kowane mutum zuciyarsa tana kokarin motsawa don ta ta samu matsayi sha'awil ula kenan matsayi madaukaki walakin azizun fil rijali sabatu walakin azizun abu ne mai wahala sabatun tabbata fil rijali a mazaje ma'ana abu ne mai wahala mutum ya tabbata akan neman ilimi da karatu ya zo yana yi kullum kullum kullum wannan gaskiya yana da wahala لكل إلى شأو الأولى حركات ولكن عزيز في الرجال ثبات لكل إلى شأو الأولى حركات كون متن زوج يستنى كركتا إلى شأو الأولى زوج المراتب العالية شين شأو الأولى samun matsayi madaukaki kowane mutum zai so a ce yana da matsayi mai madaukaki wannan harakatu din motsawa zuciya tana motsawa don ta samu matsayi madaukaki walakin sai dai azizun sirri jali sabatu tabbata wani abu ne mai wahala ga mazaje kila malamai sun ce a shaja'atu sabru sa'atin kaga jarunta shine haƙuri na wani ɗan lokaci in kana so a ce da kai kai jarumi ne to a ga kana da haƙuri koya na wani lokaci bayan ba zai ɗalibin ilmi ya kamata ga ɗalibin ilimi mai karatu an yasbuta ya rinka tabbata kamar yaya tabbata ka zo kana zuwa karatu ka rinka zuwa kullum ka daina fashi ka daina makara ka rike malami kana daukan karatu ka tsaya kai tabin malamin nan sai ranar da ka gama kure shi ka kwashe ilimin sa yau kan ba abin da malam zai karanta maka ba wanda baka san shi ba shikenan sai kai addu'a Allah saka da alkhairi za mu kara gaba shikenan amma baka gama samun nan ba ka tsallaka ka tafi can baka gama nan ba ka tsallaka ka tafi can yanzu abin da ke faruwa akwai ɗaliban da za ga shekarun da suka wuce da su ne ɗalibai anan na gaba gaba to an buɗe wani masallacin sun da tsallakawa sun koma wani gudun suna can suna gaba gaba daga nan kuma sun ji ɗuriyar wani kuma sun da tsallakawa yau su ne a can kuma galiban marasa ikhlasi su suke da wannan abu ɗaf za ga ya daina zuwa karatun bai da wani sabati galiban watakila ma ba karatun ne yake kawo shi ba yan neman suna ne kurin a ga muna nan muna yi wallahi dalibin ilimi bai kamata bai kamata kai kokarin shigar da kanka cikin wannan fitinar ba neman shiga da neman kutsa kai da neman wai a sani da wani wai dan an san ka kana tare da wani to me wai ai daukaka a san ka kai dalibin wani ne amma ba wai daukaka wai duk inda wani zai je muna tare da shi ba shine daukaka ba ba daukaka shi ne duk lokacin da wani ya zo ni ne zan fara zuwa inda ya zo ba shi ba ko duk lokacin da wani zai tafiya ana gani na tare shi a mota ba shi mai ba irin azarbabi da za ga ɗalibai suna wallahi wannan ba shi ne ɗaukaka ba kuma ɗalibin ilimi bai kamata ya wannan ba a'a ɗalibi mai samun ɗaukaka shi ne wanda yake yana more malami ta hanyar ɗiban iliminsa ka fahimci wannan hanyar ka daban fa hanyar 'yan gama gari kuma daban ka riƙe wannan zai taimaka ma kana da karatu kana neman karatu dole ma sai an nemo ka wallahi dole in dai mai karatu ne wallahi neman ka za a yi kame da kanka mai tsada sai kai tsada wa yasbir ala ustadin ka yi hakuri akan malami guda da kake karatu wajen shi a nan gurin ba ya hana fa ka zama kana da malami biyu ko uku bane ba haka ake nufi ba yanzu akwai malamin da kai kana karatun fiqhu a gurinsa kana karatun qur'ani akwai wanda kuma luga kake koya a gurinsa akwai wannan majalisin kana koyo kaza ba shi yake magana ba a'a yan tsallake tsallake ya fara anan bai gama ba ya dauke kafa ya daina zuwa nan ya tafi can bai gama can ba ya tsallaka ya shiga can irin waɗannan yake magana amma ba wai wanda yana da majalisi guda biyar yana zuwa ba ɗalibin wani ne yana karatu ɗalibin wani ne yana karatu wannan Allah ya masa albarka wannan barakallahu fihi wannan sune irin wanda su Imam Khatib al-Baghdadi suke kwadaitarwa ai yace yawan malamai alfahari ne ai ka samu a gurin wannan ka samu a gurin wannan kowa zaka samu tajriba da zaka karu a tattare da shi eh destroying din karatun shi ake ai ka tsaya a nan ka tsallaka ka bannan ka tafi can ka tsallaka ka tafi nan ka tafi can ka tsallaka wasu da a can ake ana biyu ke da ana ta kaza kaza an tsallako an dawo nan gadan kai daga nan an tsallaka an tafi kan har daga nan an tafi an tafi an tafi furkan wasu an tsallaka daga nan an tafi rijiyar zaki daga nan an tsallaka an tafi ina ne haka dai da ma a ce duk yana zuwa neman ilimi da shi ne amma sai ka daina ganin sa ko ina ya koma can to da yake daman aikin ba na Allah bane ba na Allah bane Allah kiyaye mu wa ala kitabin kuma idan ka saka littafi malam ka rike shi kam ba wai ka saka watsar da shi ba ka bude wannan ka fara ka shefar baka gama ba ka dauko wannan ka shefar ba za ka taba samun ilimi ba malam in ka sa littafi a gaba sai ka nike shi nan gaba daya hatta la ya turukahu abtara hatta har sai kada dalibi ya turukahu kabar wato littafin abtar naqisan shine abtar kabar shi a tauye in an ce littafi ya zama abtari ya zama naqisi kada ka bar littafin ka abtari tauye ma'ana baka karanta shi ba yanzu akwai ɗaliban da sun zo nan an yi nisa ana karanta tirmizi na ƙasa ba samu ba amma ba za su yi tunanin bari samu wani ɗalibi mai himma da yake zuwa makaranta kullum su je kokari su bashi ya ba su lokaci a sati su je unguwar su same shi ya koya musu abin da aka karanta ba sa nan ba kaga yana ta karanta amma ya bar shi mai abtar ko ya nemi wani kasar da wani malami da ya karanta ya je ya koye shi babu wa ala fannin ko kuma wani fanni ko na hawo ko mantiki ko tafsiri ko wani abu mutum bai yi itikanin wannan ba ya tsallaka ya shiga wannan bai ka kama wannan ka jefar ka kama wannan ka jefar hatta la yashghila bi fannin akhara qabla an yutkina al-awwala kada ka shagaltu da wani fannin kafin ka kyautata wannan wa ala baladin haka gari ma kada ka bar wannan garin baka gama neman ilimi a nan Kano ba ka tsallaka ka tafi Sokoto Sokoton ba gama ba ka dawo Zamfara daga Zamfara ka tafi Maiduguri duka baka gama neman karatu a gurin ba ka san salabiya suke yi cewa suke wallahi idan mun shiga gari sai mun karaɗe malaman garin gaba daya in yi shekara kaza ina gurin wani in tsallaka in je shekara kaza ina gurin wani in na gama da shi in je gurin wani duk malaman sai na karɓi riwaya a gurin sannan tsallaka in tafi wani gari duk haka su bukari suka yi ta yi kafin su fara rubutu ma karatu amma mu yanzu ba karatun ne a gaban mu ba Allah yanzu dan karatun wani ma yanzu ake sati sati nan sati sati ba ke dan ba da shi wallahi nake ga wani sai ga sai an yi rabin lokaci zai zo skin gani yake kaman kaman kaman kaman shi yana da harkoki ne yau ta harka zaka fifita sama da neman karatu wallahi ba mu da harkar da tafi wannan harkar Allah Allah ba mu da ita sai dai shi dan ya rude mu kurum wallahi babu Allah kuma mutum ya ƙi zuwa ba kwata-kwata wa ala baladin hatta la yantakila ila baladin akhara haka kuma karka tashi daga wani garin ka shiga wani garin ila baladin akhar zuwa wani gari min ghairi darura ba tare da me larura ba fa inna zalika kullahu yufarriqu al-umur malai yace kaga wannan duka yana rarraba al'amura wa yushghilu al-qalba yana shagaltar da zuciya yufarriqu al-umur zai katancana ma al'amuran ka su watsi zuciyarka ta shagaltu wa yudhi'u al-awqata aw atozartar da lokaci kana bata wa kanka lokaci wasting time shine ida'atul waqt wa yu'dhi al-mu'allima kuma kana cutar da malami malami ya zo ya fara baka karatu karatu karatu ai malami ma yana so ya samu dalibi lazimi dawwamamman dalibi wanda nan gaba wani dalili na da'awa zai iya kamawa ya wakilta shi je to babu yanzu ɗaliban an ɗalibi ya daɗe a gaban kai shekara ɗaya shekara na wala ka neme shekara ta ya tsallaka ya wani wurin kaga ɗalibi ya kasa haƙuri a sauke littafi ɗaya biyu ma da shi bai da wannan babu babu sabaci وينبغي أن يصبر عما تريده نفسه وهواه ما لا يتي ينا دا كيو ɗalibi yayi hakuri dangane da abin da ransa yake so da son zuciya soye-soyen rai da sha'awa na zuciya kai hakuri fa gaskiya ba naka bane kana nan kana ɗalibta wallahi nake gaya maka za su ƙoƙari ba ka da naira ba ka da komai za su su rataya maka aure su ɗauko kura su rataya maka kaga sha'awan nan fa wanda bai da ita sai dai bai da lafiya yanda ka san kana sha'awan ka ci abincin kana jin yunwa haka duk wanda yake da lafiya yana sha'awan ya aure ai ko ba haka bane ba amma ai zaka ci abinci sai ka tanade shi ne zaka ci abinci ko to karka je ka shiga rikicin da ya fi karfin ka Allah nake ga maka kana nan kana karatun ka bari ka dan samu ilimin in ya sun saka rataya maka kurar bayan ka dan yi karatun ka dan yi karfi Allah ku ka dan samu abin da ka tara na ilimi zaka iya yin aiki zaka iya kaza wannan da dan dama dama amma baka da komai rigar da zaka samu ta fi karfin ka abincin da zaka ci wanda mutane suke ci wallahi ya fi karfin ka sai dai maleji kake yi kai karatu ne a gaban ka kazo sun rataya maka yanzu garin nan da an ga kai ustaz ne mai tsoron Allah wallahi sai a samu abin alika maka sai yanzu yanzu ne kan na ni kauda za su za su tafke ka su baka kuma shikenan su zuba ma ido a wai wai ya je dakin amarya ya ga gagado ga katifa ga waye ga waye labarin haduwar a kicin za ku warware za ku gama rikici wallahi wallahi ko ku za a zo ana raba wani gurin sai kai burin da ka dauki ko wannan ka dan kai wa yar amaryar taka Allah ita amaryar ma fa ba ta da dadin babu kudi Allah wallahi ku tambaya ku ji wallahi duk wanda bai da hali yaje yayi wannan rikicin wallahi bai ji dadin auren ba kurin ji zaka ya za a zo a dora maka wani nauyin da ba za ka iya ba amma yawanci abin da yake dauka mutane sha'awa sha'awa sha'awa sha'awa dabbobi ma suna da shi قال الشاعر ما ملم mai waka yake cewa innal hawa lahu innal hawa lahu wal hawanu bi ainihi wa sari'u kulli hawan bi yasri sari'u hawani innal hawa lahu wal hawanu bi ainihi wa sari'u kulli hawan sari'u hawani innal hawa lahu wal hawanu bi ainihi kaga san zuciya shine al hawa na farko innal hawa mana allazat annafsaniya wa shahawaniya kenan soye soyen zuciya shine hawa lahu al hawani bi ainihi ai shine wato wulakanta da kaskantuwa asali bin san zuciya lahu al hawani bi ainihi ai shine kaskanta da tozarta asali wa sari'u kulli hawan sari'u hawani kayar da dukkan wani son zuciya shine sari'a kayarwa kayar da dukkan wani son zuciya dukkan kayar da dukkan wani son zuciya to ka kayar da son zuciyar ka in kana so ka kada son zuciya to a ce kayi kayi kai ne mai kayi ko to ka kada son zuciya innal hawa lahu wal hawanu bi ainihi wa sari'u kulli hawan sari'u hawani lalle son zuciya shine iya kaskanci duk wanda ya bi ra'ayinsa son zuciyarsa bai bi gaskiya ba to yana cikin hawan wulakancuwa na asali wa sari'u kulli hawan wato kada dukkan son zuciya sari'u hawani shine ka kada son zuciyarka wa yasbiru ala al-mihani wal baliyat talibi yayi hakuri akan jarrabawa da bala'i al-mihan shi yasa ai aka ce al-imtihanu me al-imtihan exams za a jarraba ka ne ba shine to examine something ko to exam somebody ka jarraba shi ba al-imtihan kenan ko al-ikhtibaru mihan jarrabobi wal baliyat da bala'ai faqad qila an ce khaza'inul minani ala kanatiril mihani khaza'inul minani taskoki na baiwa khaza'in taskoki na alminan baiwa falala ala kanatiril mihani yana kan wato jarrabobi shine kanatiril minani almihani kai duk wanda yake so ya samu daukaka to dole ya haɗu da me jarrabawa wannan magana ce ta hukama'u khaza'inul minani ala kanatiril mihani ku rike abin fa khaza'inul minani taska na mina jam'i na minna baiwa da falala da zaka samu to yana bayuwa ne kana samu wannan ne ala kanatiril mihani a bisa jarrabobi mihan shittu an karantar da ni a waƙe wakila an inna huli ali bin abi talib wasu ma sun ce ma magana ali bin abi talib ne ala la tanalu li ilma illa bi sittatin sa umbika an majmu'iha bi bayani زكاء وحرص وصبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان ألا لا تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن مجموعها ببيان ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان ألا كسورة لا تنال العلم إلا بستة ba ka samu ilimi ba sai da abubuwa guda shida ali bin abi talib ma ya faɗi wannan sa'un bika an majmu'iha bi bayani sa'un bika zan baka labari an majmu'i ha generally gaba ɗayansu a dunkule bi bayani da bayani zaka'in ba a samun ilimi sai da wato zaka me ake nufi da zaka kwazo kwakwalwa talent kwakwalwa da zaka haddace abu wa hirsin na biyu shine me kwaɗayi ba kwaɗayin kuɗin wani ba a kwaɗayin ilimi ɗalibi mai kwaɗayin ilimi mai son karatu zaka'in menene ne ma nace zaka'in kwazo wa hirsin kwaɗayi na biyu kenan ko wastibarin haƙuri haƙuri haƙuri wa bulgatin da kuma mai guziri haƙuri guziri da guziri za ka sai littafi in baka da guziri za ka sai littafi ba shi yanzu tirmizi ya gagare ka ba saboda baka da bulga risala naira ɗari ko saba'in ta gagare ka talaka baka da bulga baka da bulgatin ko abinci ma kai ɗalibin ilimi ina ce sai kana da bulga za ka ci abinci ka je gurin karatu to kenan ashe in an samu zaka'in wa hirsin wa tsibarin dole a samu bulga kuma dan abin da za a dan eh abin da sauran ko kai ko ai maka musamman wannan zamani da ya zo ɗalibin ilimin masu ya nemi kuɗi ai ka samu kuɗi ka sai littafi yanzu ba gashi nan ba kullun sai kun kunyata kullun sai a faɗi littafi mai muhimmanci sai ka ga baka da shi ka yi buge-bugen duniyan ka rasa yadda za ka yi yanzu tamamul minna nan yanzu ina jin baka da shi tamamul minna duniyar ilimi ta albani ka je ka ji karatu a cikin malam baka da tamamul minna kana ɗalibin sunna na hadisi baka da bulga wahala yake ko to zan kawo muku na kuwa fotokofi inda gaske kuke yi ku ce su kawo muku masu littafin za su kawo shi a garin nan ban kana su littafi kana faɗa nan akwai masu tafiya egypt sai su je su kawo maka shi ko guda ɗaya ne ko biyu ne ku je ku same su a kasuwar kurmi ku je ku gaya musu ku ce a kawo mana kaza wa irshadi ustadin wa tuli zamani wa irshadi ustadin ka samu guidance shine irshad guidance mana shiryarwa ta malami dole sai in kana da malamin da kake tuntuban shawara duk ɗalibin da bai da malamin da yake shawartansa akan karatun littafi akan rayuwarsa wala ya samu mushkila ka samu malami ya dora ka a hanya waduli zamani kuma daɗe ana yi sai gaskiya shi ne waduli zamani guda nawa aka samu alala tanalu li ilma illa bi sittatin sa'un bika an majmu'iha bi bayani zaka'in wa hirsin wa tsibarin wa bulgatin wa irshadi ustadin wa tuli zamani shi kenan wa amma ikhtiyaru shariki amma zaben aboki fa kaji ko fayambage an yaktara almujidda yana da kyau ka zabi almujidda wai almujidda mai himma da kokari kar ka zabi aboki kasul wallahi duk wanda aboki da baya zuwa sallar jami'i sai ya karka idan kai abokin da bai da sha'awa zuwa gurin makaranta ko zaka tausaye shi da Allah kai kai kullun karatu da Allah ka tsaya mu dan shakata ko ya ce zaka raka ni unguwa daidai lokacin da ku dauka karatu matsiyaci sai ya ka unguwa ka je mai kwanka tafi ka kai kuma tsiyarka ba za ka iya jawo abokinka gurin karatu ba shine sharrin masu kokarin shi zai ja kai kai ka gurin banza amma wai kai yau ba za ka iya farauto abokinka ka kawo shi gurin karatu ba an yaktar al-mujidda me al-mujidda kar fa ka ce zaɓi mai jidda mujidda me me kenan mai kokari walwari'a mai tsantseni kar ka zaɓi aboki dan kwaɗayi mai son duniya ya ji ana raba kamawa 'yan siyasa suna raba wani abu a zo a baka tsari da iliminka da gemunka ustaz da littafanka a je a ganka a kofar ciyaman ko honorable muna jira a dan zo a raba muku kamawa don ranar zaɓe ku je ku zaɓa Allah ya sauke ina kayan littafinka ina littafinka ina kayan karatu alwari'a ana son ɗalibin ilimi ya zo yana taka tsantsan mai tsantseni bai kwaɗin abin hannun mutane وصاحب الطبع المستقيم من ɗabi'a miƙaƙiya shine wasahibu الطبع المستقيم من ɗabi'a mai miƙaƙiya wa yafirra min al-kasalani ka guji kasalallen ɗalibi ka guji kasalallen aboki wal mu'attili mai ɓata abu shine al mu'attil an gane ko atalan ɓataccen abu duk abin da ka kawo nan alheri zai bata wal miksari kar ka zaɓi aboki mai yawan surutu shine miksar miksar ai kasiran kalami duk inda ka zama surutu raba raba raba raba, zai kashe ka ba bai dace da kai ba shi ta almiksar wal mufsidi mabarnaci dan barna ba ruwanka da aboki mabarnaci wal fattani da fitinanne mai fitinan mutane yanzu waɗannan su ne kazaman abokanai ko na farko an faɗi na kirki almujidda walwari'a biyu sahibu tabi'il mustaqimi uku waɗannan su za ka zaɓa abokanan kirki na banzan kuma alkasalani almu'attili almiksari almufsidi alfattani ka nisance su ƙala sha'ir shi yasa wani mawaƙi yake cewa anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu wa kullu qarinin bil muqaran yaqtadi anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu dangane da mutum kar ma ka tambayi wayewa ne ni kakka tambayi waye ni wa absir qarinahu kullum ka nemi waye abokane na ina son gane ka in ji malam kar ma in tambayi waye kai kullum in nemo abokananka anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu kar ma ka binciki mutum kullum ka nemi abokinsa qarini fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi kowane aboki da abokinsa yake koyi haka ne kowane aboki in na kirki ne za ga insha Allah na koyi ne in na banza ne to dole sai ya tasiranta da shi فإن كان ذا شر فجانبه سرعة فإن كان ذا شر فجانبه سرعة إذا أبوك شر كان يسنشيش دبقته da sauri shine suratan wa in kana za khairin faqarin hutattadi wa in kana za khairin faqarin hutattadi idan ku za khairin abokin naka mai alheri ne ko faqarin ho kai abokantaka da shi tahtadi sai ka me sai ka shirya anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi fa in kan fa in kana dha sharrin fajanibhu sur'atan wa in kana dha khairin faqarinhu tahtadi wa wajhtu an karantar da ni a waƙe cewa la tashabil kaslana fi halatihi kam salihin bi fasadi akhara yafsudu la tashabil kaslana kada kai abokantaka shine sahiba ya sabo la tashab kar kai kawance da abokantaka alkaslana da kasalallan aboki fi halatihi a cikin halin shi kam salihin bi fasadi akhara yafsudu nawa nawa ne mutumin kirki ya lalace da lalacewar dan uwansa nawa ne wani da kirki ne amma ya ɓaci ne saboda lalacewan waye a dan uwansa adawal balidi ilal jalidi sari'atun adawal balidi ilal jalidi sari'atun wato in an ce adawa kamar ɗaukakuwar abu ya haɗu da wani tashin cuta ta shiga jikin mai lafiya shine adawa tashin ɗabi'a daga gurin mutumin banza ta shiga gurin mutumin kirki ko kuma daga gurin mutumin kirki ta shiga gurin mutumin banza shine adawa an gane ko wato intikali ta ɗaukaku adawal balidi ilal jalidi sari'atun wato wautar mai wauta ta tashi daga kan wawa ta shiga zuwa ga aljalidi shine mai karfin fahimta kawiyul fami kenan sari'atun wannan da wuri ne yake faruwa ma'ana mutumin kirki ya tasirantar da mutumin a mutumin banza ya yi tasiri akan mutumin kirki sari'atun abu ne mai gaggawa mai yiwa da wuri shine adawal balidi mai albalid wawa al'ahamaku aljalid fa kawiyul fahmi كالجمر يوضع في الرماد فتخمد كالجمر يوضع في الرماد فتخمد كما yanzu gaushin wuta ne idan ka jefa shi a cikin ƙasa ko cikin yashi ba mutuwa yake yi ba mutuwa yake yi na'am wacce magana
aure
to shi kenan wannan ce zai yi magana ne yayi tambaya ne akan matsalar aure din nan to shi kenan wa qala sallallahu alaihi wa alihi sallama ai ni ban ce kada dalibi ya aure wace ne duk dalibin da zai aure ya san me ya taka kana da aiki kana da sana'a kana da wane ne kana da wane ne ko ba haka bane ba in ka san kana da halin da zaka ciyar ai nan ma mun ce ku yi aure ko ba an tambayi wani malami ne aka tambaya aka ce aka ce yaya maganar aure da karatu ce kwarai kuwa ana ƙara fahimta yana ma ƙara hazaƙa da fahimta saboda ka samu kwanciyar hankali amma a nan Najeriya mu a nan gurin ko nan wani malamin mu a nan wani balarabe ba ya zo ya mu hadara ba irin ka wani ya tambaye shi ce Sheikh Fadil Qurashi ya ce ya akar maka Allah batun hada karatu da aure ya ce a wannan yana da kyau ya ce wallahi ina yaro karami babana ya mun aure na ji daɗin auren inda dan balarabe haka ya faɗa na ce kaga ai kai dan madina ne dan saudiya ne baka da matsala mu ko yanzu a najeriya ya ka je kai aure wallahi yana da kyau ku aure amma fa ka san me ka taka mu ba ma so ne kai auren ka daina karatu wani yana nan yana dalibta yana yin auren sai daina zuwa karatu haka nan kallon haka wallahi mun tafi neman tuwo ne ya daina zuwa karatun gaba daya ka zo mu tattauna daga baya kullu maulidun yuladu ala fitratil islami dukkan abun haifa ana haifansa akan fitra ta musulunci illa anna abawaihi yuhawidanihi sai dai iyayensa za su iya mai da shi ba yahudi shine yuhawidanihi aw yunassiranihi ko su mai da shi ba nasari aw yumajjisanihi ko su mai da shi ba majusi mai bautar wuta alhadisa an gane ko to anan gurin kenan ashe akwai tasirin iyaye dangane da mai da ya zama dan kirki ko kuma su mai da shi ya zama dan banza duk wannan akwai tasirin su ko to wannan dai shine abin da mai malam yake gaya mana Allah masa rahama ko gaushin wuta an ka dauke shi ka jefa shi a cikin toka mutuwa zai tunda ba ka shi da yan uwansa ba sai ya bishe shi ko ba ka bane to wai mutumin kirki in kana da kirki kaje ka shiga cikin mutanen banza to sai su tasiranci akan ka Allah kiyaye mu abinda muka faɗa na daidai Allah ka sai kuna tare da ni dan shi na tawakkal ala Allah fai muna cikin littafin mai ta'limul muta'allim ko littafin da ke magana akan ɗalibin ilimi da sifofinsu da abin da ya kamata ya kasance da shi malam yake cewa wa yuqalu fil hikmati bil farisiyya yau farisanci zamu in akwai ba farisi kuma to sai ya shirya sai ku hakuri da yanda za ku ji kalmomin suna da tauri yari badbar yari badbat tarbuwat azmari bad yari bat bat yari bat bat tarbuwat azmari bat yari bat bat tarbuwat azmari bat bi haƙi za tibakallahi samad kayan aiki kenan yari bat bat tarbuwat azmari bad ina maimaita muku ne saboda ko ba ku da wasu ihu yari bad bad tarbu wad azmari bad wannan gabar me yake nufi ya kai mai mummunar ɗabi'a irin ta maciji ko wacce ma tafi ɗabi'ar maciji me ɗabi'ar maciji sara ko to ya ribabbat tarbuwar azmari bad ya kai mai mummunan ɗabi'a sama da munin ɗabi'ar maciji bi haƙi zati baka Allahi samad bi haƙi me zati baka Allahi samad da haƙƙin ubangiji tabaraka wa ta'ala shine ake nufi da hakkin Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya tsaukaka shine Allah ya samar ya ribat arda tura suwa jahim ya ribat to mana kai wasali mana kana kallo na kana zare ido kamar gujiya ni ma haka da ta babatawa wasali za ka yi a hakan agogocin za ka ɗebe shi ya ba da mai littafi tsakani da Allah banda irin abin da muka je kawo mutane fa- farisanci to jama'a ya ribat arda turasuwa jahim ya kai wannan mai mummunan ɗabi'a zai kai ka kusa da jahannama ana gaya ma kai ɗalibi ka nisanci mai mummunan ɗabi'a irin ta maciji ku za ku ardu arda turasuwa ne ko arda turasuwa jahim to zai jefa ka mai mummunan ɗabi'a zai jefa ka jahannama yari niku can kuma yari badbad nan kuma yari niku ko kuma yari tiku a wata niska a wata nuska da yari niku ko yari tiku kirata ya bi na'im kirata e ya biya ya bi na'im ya bi na'im abin da yake nufi a nan yari ni ku kira ta ya bi na in ka zaɓi aboki da ta sababinsa za ka samu gidan aljanna wannan a hikima farisiya kenan ka zaɓi aboki da menene ta sababinsa za ka samu gidan aljanna zan maimaita yari bad bad tarbuwat azmari bad mai mummunan ɗabi'a sama da irin ta maciji bi haƙi za ti baka Allahi samad bi haƙi za ti layi kun san wannan da haƙin zatin ubangiji wanda ya ɗaukaka a samad to ga saƙon fa yanzu zai gaya maka ya ribat arda turas arda turasuwa jahil mai waccan dabi'a kai dan uwa dabi'a irin ta maciji wallahi zai kai ka gaba jahannama yari ni ku kirata ya bi na'im yari ni ku kirata ya bi na'im ko karki aboki salihi na gari kai dalibin ilimi wakila to an dawo namu na asali yawwa in kunta tabghil ilma min ahlihi wannan waka ne in kunta tabghil ilma min ahlihi aw shahidan yukhbiru an ga'ibi in kana neman ilimi daga ma'abotansa ko shahidan yukhbiru an ga'ibi ko wanda yake yana nan halattacce zai baka labari akan wanda baya nan fa atabiril arda bi asma'iha wa atabiril sahibi bi sahibi إن كنت تبغي العلم من أهله أو شاهدا يخبر عن غائب فأتبر الأرض بأسمائها وأتبر الصاحب بالصاحب فأتبر الأرض بأسمائها أبن لك نفي إن كان سوك زمن تطالبين الهيري تين ذاك نمي إلمي daga ma'abotansa to ka zaɓi sahibi na gari shi ne fa'ata birnin arda bi asma'iha in dai za ka shiga ƙasa ka nemi ilimi to idan ka samu sahibi wata birnin sahibi bi sahibi ka samu sahibi na ƙwarai zu himmatin aliya kenan wa basira wa inda ka ta'tabir mithlahu fa takuna mawsufan bi akhlaqihi to zaka zamanto kamar shi in ka zaɓi na gari to za ka zamanto kamar shi in ka zaɓi na banza kuma to za ka zamanto irin mutanen banza ɗin kenan kamar yadda ƙasa tana riƙan sunanta mimma tu sahibu ƙasar da take da bishiyoyi ana ce mata mai bishiyoyi ko ƙasar da take da duwatsu ana ce mata mai mai mai duwatsu shine ma'anar fa'ata bil arda bi asma'iha yanzu zaka zo kasa mai duwar wato ne kace kasa ce meme bai bishiyoyi a'a to kai ma in kana so ka zaɓi aboki to ka zaɓi a rubukin kirki sai a ce kai ma na kirki ne cewa ta bi da sahibi da sahibi to sai ka lura da sahibi da sahibin shi